الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الشاب يرقى الربيع الأول شكرا تدبو ديا da dari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda shine ya dace da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu ashirin miladiya muna darasi na saba'in da tara a cikin wannan littafi namu mai albarka muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna a cikin birnin kano a najeriya idan za ku iya tunawa muna magana ne akan shiriyar annan muhammad sallallahu alaihi sallama dangane da yada sallama duka abinda za mu tuke gare shi mai annabi ya koyar dangane da yada sallama faɗin assalamu alaikum mala ya ce wa badlu salami lil'alimi ko lil'alami يتدم يتضمن التواضع وأنه لا يتكبر على أحد والإنفاق من الإقتار لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وقوة يقين وتوكل ورحمة وزهد وسخاء نفس وتكذيب وبوعد من بوعد من يعيده الفقر ويأمره بالفحشاء أنا مكتئب يا تسلم ga duniya gaba daya ko ga halitta gaba daya shine al'alami ya da sallama akwai nau'i na tawadu'u a ciki duk wanda idan ya zo yana yin wa mutane sallama to yana nuna bashi da girman kai shi mutum mutakabbiri mutazafirisi mutumin da yake ta takabburanci da gatarsa to galiban yana jin isa akan yawan mutane sallama girman kai baya bari ya yi wa mutane sallama to shi annaba don ya karya wannan tunani na jiji da kai da nuna isa da mutum ka iya ji a zuciyarsa sai ya yi umarni da duk wanda ya zo zai shuɗe wajen mutane to yi musu sallama da haka yin sallaman sai yake nuna cewa lalle mutum mai tawadu'u ne mai kankan da kai ne mai nuna shi bai isa bane kuma annabi ya ce tawadu'u yarfa'ukumullah ku rinka tawadu'u ku kankan da kai sai Allah ya daga darajar ku wa annahu la yatakabbaru ala ahad abu na biyu ciyarwa a lokacin da mutum yake cikin tsananin bukata al-infaq min al-ikhtar kana son abu ka dauka ka bayar wannan ba wanda yake yinsa sai wanda yake da kyakkyawan amintuwa da Allah cewa zai ba shi lada in yayi a lokacin da kake cikin rashi baka da wadataccen abu sai ka ɗauka sai ka bayar a lokacin da kake bayar wannan inda ba dan ka yadda Allah zai biya ka ba to ba za ka yi garajen rabuwa da wannan abin da ka mallaka ka je ka ba wani ba to kaga al-infaqu min al-iqtar wato la yazuru illa an quwwati thiqatin billah da kuma karfin yaqini shine quwwati yaqini da tawakkali wa rahma da tausayi mutum mai tawakkali mai tausayin wani mabukaci shi yake dauka yake bayarwa wa zuhdin wa sakha'i nafsin da gudun duniya da kuma ainihin wato kyauta ta rai mutum ya ji ransa cewa yana da kyauta ba maruwacin mutum bane ba وتكذيب بوعد من يعيد الفقر ciyarwa da ainihin wato taimakawa wa wani yakan sa ka ƙaryata shaidan da yake maka alkawarin talauci Allah ya ce a shaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim idan ka ɗauka ka bayar to ka ƙaryata abinda shaitan yake gaya maka cewa idan kana bayarwa talauci zai rungume ka amma yayin da ka ɗauka ka bayar kama kana cewa ƙarya kake Allah ne mai biya na sannan kuma shedan kullum yana umartan ka da alfasha ya hana kai alheri ya umarce ka da sharri wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi sibyan fa sallama alaihi gabar magana ta biyu shine ashe sunna ne yi wa yara ƙanana ma sallama annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ya zo wucewa ya tarar da yara ƙanana su biyan in an ce asabiyu da atiflu ana nufin yaro ƙarami da aka haife shi bai kai balaga ba shine asabi to idan ya zo wucewa ta wurin su yana musallama shi kam baya jin cewa ai waɗannan yara ne ka rabu da su bara a musallama ba to ko yara ne duk alu suna na ƙwarai ko yara ya zo wucewa yana cewa assalamu alaikum dan ko ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa ta wajen yara ya yi musu sallama imamu tirmizi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana wani hadisi kuma hukunci na gaba me hukuncin yi wa mata sallama me hukuncin yi wa mata sallama to kam lalle annabi idan ya zo wucewa ya tarar da taron mata su ma fa yana musu sallama kamar yadda ya zo cewa annahu marra bi jama'ati niswa fa alwa bi yadihi bit taslimi ya zo wucewa ta taron mata shine jama'atu niswa taron mata fa alwa biyadihi bi taslimi kawai sai daga hannunsa haka yayi nuni shine alwa yayi nuni da hannunsa ya karkata hannunsa bi taslimi yana musu sallama wa qala abu daud an asma binti yazid abu daud ya rawaito daga asma binti yazid ibn sakan kenan tace marra alaina annabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fa sallama alaina ta fassara tace manzo Allah ya zo wucewa ta inda muke mutaran mata kawai sai muka ji ya ce mana assalamu alaikum wannan wahiya riwayatu hadith at-tirmidhi wa zahiru anna al-qissa wahida isar dai kwaya ɗaya ce da wancan riwayar da wannan ta biyu ta tirmidhi da wacce ta bukhari a cikin shabul istizan da muslim da ta tirmizi zahiri yana nuna da kissar dai guda ɗaya ne wa annahu sallama alaihi nabiyadihi annabi da yazo yayi wa mata sallama haka ya daga hannu abinda ake nufi baya zuwa ya musafa da su zai musallama yana mai musu ishara yana daga musu hannu a imam an-nawawi yayi bayanin hukuncin wato mata su yi wa maza sallama ko maza su yi wa mata sallama kamar yadda yazo a cikin riyadus salihin cewa ya halatta a yi haka inda amnil fitna idan an aminci babu fitina idan aka san akwai matsala ta fitina to a haƙura kar a yi sallama wannan sunan sai a haƙura da ita saboda ba a so wajen raya sunan kuma a raya fitina yanzu akwai matan da in ka zo kana musu sallama to wani abu zai iya biyo baya wani abu na fitina sai biyo baya ba sai na yi fassara ba kowa ya san me ake nufi to in dai akwai wannan tunanin to kada a musallama kurin kai wucewarka sai wucewarsu amma idan babu fitina babu damuwa don ka haɗu da mata ka ce assalamu alaikum to kuma yanzu al'amura sun canja yanzu da ka zo kana yin sallama sai a ce waya dai kamar yanzu ka ga taron mata suna da kamar a gidan biki ko suna taro ko na ko sai ka tsaya ustaz ne kai ka ce assalamu alaikum kuma kuna dariya saboda kun san abu ne wanda yake mai garib ko ba ka ba za a ce a to ya dai an ya sallama nan da yake yi kwadan Allah yake yi haka kuma idan aka ga mace ta zo ta tarar da maza tan suna zaune a dandali sai ta tsaya ta ce assalamu alaikum wai fishintinu ma ba fitina ɗaya ba yawwa wani daga nan ma zai fara lissafi sai ya kai mata farmaki musamman irin masu zama hakan nan ba aure damar sun fi fitina Allah sauƙi so in dai babu fitina a yi sallama in kuma da fitina to a haƙura sallama kamar da imamun nawa ya faɗa da sauran malaman fiki wa Allah musu rahama wa fil bukhari أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير يا ذو أتشن سهل البخاري أم صحابي إنسي إذا دسل الجمعة sai su kama hanya su tafi suna bi ta wajen wata tsohuwa a jus wata dattijuwa ne tana zama tana da gidanta amma a hanyar gidanta akwai sabbai suna wucewa in sun zo sai su tsaya su yi mata sallama wannan yana nuna in an samu dattijuwar mata ba laifi bane a tsaya a gaishe ta a mata sallama saboda ita kan ai babu wata fitina ai babu wata damuwa to ita wannan ma mata da yake tana da karamci idan sun mata sallama sai ta dan hado wani abu haka na abinci an gane ko ta dafa ta basu shine usulul silqi wa shahir as-silq wani nau'i ne na wato abinci da suke amfani da shi a wancan lokaci da kuma alkama sai ta hada musu ba su kuma sabai bayan ta amsa sallama su tsaya kuma su gyara abincin nan su ci su tafi kenan kaga wannan yana nuna ba laifi bane dan an ji an yi wata dattijuwa sallama kuma ta ba da wani abu aka dan tsaya aka taba wannan ba laifi bane ba irin waɗannan dattawa ko mazansu ko matansu ana amfanuwa da su abubuwa da yawa na rayuwa ana ɗauke cewa da su a ce akwai wata dattijuwa a wani wuri mai fara'a mai sakin fuska akan je a zauna da ita a dan yi hira da ita ka ji labarin tsofaffin abubuwa da suka ta faruwa kuma za ka ɗauki darussa a tattare da ita kamata isani sai maka isani in mai shi ne wannan yana da kyau don sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yi malam ya ce wa hada huwa sawabu fi mas'alati salami ala nisa wannan shine zance na daidai dangane da matsalar yi wa mata sallama yusallimu ala al-ajuzi wa zawati al-maharimi duna ghairihinna ibn qayyim ya rufe da karshe kawai um, za a yi wa tsohuwa ne sallama da kuma waɗanda suke muharramai babu aure a tsakani banda wasunsu a nan cewa ya duk matar da zai iya yiwa aure ya shiga tsakaninku to ba ya kama sallama ba amma kamar mahaifiya kamar kanwar mahaifiya kamar kanwarka kamar yarka matan babanka wane ne wanda dai babu aure a tsakaninku wannan za ka yi musu sallama haka kuma tsohuwa ko daga ina take inda tsohuwa ce za a yi mata sallama amma wanda ba su ba ibn al-qayyim a ƙarshen zance bayan ya kawo waɗancan maganganu ya ce asawabu shine a haƙura kuran jama'a ku duba wannan maganan tun fa'ada lokacin da ake da tsarki sosai lokacin da tsoron allah su masha allah ya fito fili ya bayyana to yanzu fa kaga min babi aula ai min babi aula bikintinu na mata Qur'ani ya ce kaidin mata abu ne mai girma wallahi za ka zo wajen ɗabbaka sunna ɗin a zo fitina ta biyo baya yanzu misalin wata matar wani ne da ta ga wani yana mata sallama sai ga wani abu ya biyo baya wataƙila matar wani ne ya zo wucewa ya ga ɗan uwa yana ɗabbaka sunna ya ga ana yi wa matarsa sallama ya ka gani akwai damuwa akwai mushkila so saboda rashin amincin da ke gudana a yau to guje musu sallaman shi ya fi to wai fa wannan ana magana akan yi musu sallama to ina ga maganar haduwa da su a makaranta a zauna a kujera ɗaya ko kuma a haɗu a zauna ana ba ma fa assalamu alaikum ba a zauna ana group discussion koma ana gaisawa yanzu a wasu makarantu kwalejoji da jami'o'i matan musulmi ba kunya ba tsoron Allah suke miƙe hannunsu su bawa maza sai musafa da su wani ya dawo an yi hutu an dawo makaranta wani dan uwa ne yake ba da labari ɗalibai mata da suke aji ɗaya da shi to mutum ne mai ƙoƙari an san duk wanda yake da kokari yana da farin jini a aji a makaranta saboda in ba a samu not ba za a je wajensa in ba a gane ba za a tambaye shi kuma dan uwa ne an dawo hutu kawai sai ga wata yarinya ta taho da gudu wane irin irin an dawo kawai ta bude hannunta haka za ta abin nan tana zu- tana zuwa kansa kawai sai sai ya kwanta kawai haka sai ya kasa ya zubar da ita a gefe tukun ya ce ba ki da hankali ne inda ya kyale ta wallahi rungumarsa za ta yi kuma malam a cikin musulmi yar musulmi jikar musulmi ta tafi kunnen musulmi bokon nan daman da suke zuwa suna yi galiban yana rage musu kunya sai wacce ta samu cikakken tarbiyya a wajen iyayenta amma wata to wannan dalili ne da za ta iskance ta zama mara kunya kuma ta ɗauka kai ɗin da kake gudun wannan abin kai ba gidaje ne ma baka waye ba wannan wani abu ne sananne duk kun sani ba sai na dogon turanci ba kun sani tas kuma fi ni sani yawwa to amma ku sani cewa duk abin da mutum ya shuka ko na alheri ko na sharri wallahi sai ya girbe shi duk wanda ya kuskura saboda dalilin makaranta ko wajen aiki ya je lalata yar wani in Allah ya sa da yarsa tana hanya kuma in ba sa ba kanwarka ko yarka sai kaga wannan abu kuma duk wadda ta yi lalata ta yi shedanci a lokacin yarantarta to ta saya wa ƴaƴanta tsiya dan manzana zuniya bihi walau bi khifari darihi kunya kunya kunya a musulunci wani abu ne mai kyau barin ba ku kisan na na Fatima mata an wa ƴar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ya bar duniya wata shida ta bishi na na fatima saboda kamewa ta fito daga gidan manzanci ta samu tarbiyya sai take tattaunawa da asma a binti umais take ce mata ba na jin daɗin abinda mata suke yi a yau ko ake yi wa mata idan mace ta mutu kawai a ɗauki wani shara-sharar likkafani da bai kai ya kawo ba a je a jefa a jikinta ya zo yana sifanta jikinta ana mata sallah a makara ana ganin alamar jikinta na na aisha ta ce ba na fatima ta ce ba na son wannan don haka ta tanadi kaya mai kafa ne mai kauri mai tun ba kafin ta mutu mai kauri ta ce wa mijinta wa ali bin abi talib da kuma asma binti umais ta ce mijina ne zai mun wanka da ke kar a yadda a shigo min da wani ko wata ka duba malam saboda tsabar tarbiya da kamewa hatta bayan ta mutu ba ta yadda a zo a ga wani abu na tsiraicin da ba ko jikinta kar a yadda a shigo min da wani hakan aka kuma mai gidanta din shi ya wanke ta da wannan mata asma binti umais aka ce Nana Fatima ita ce matar farko da aka zo bayan an lullube ta a makara da likkafani mai kauri saboda kada jikinta ya bayyana ta ce ta makarar ma a lullube ta bayan an lullube ta sai kuma a zo a daɗa sa makarar ita kanta a lullube ta ba a ga komai ba sai dai tudun kawai haka aka ɗauke ta aka kai ta wani dan uwa yake ba da labari yake cewa ya je wata makabarta binne wata baiwar Allah mata mai kumarin jiki da girman jiki matar wani yace wallahi abun bakin gani na farko da aka zo aka dauke ta za a sa ta a cikin kabarin nan wato bajewa ta yi ba a saka likafanin airo amma matse malam sai ga kafa ta bude cinya ta bayyana sai ga ya ce kawai sai dai kaga mutane suna haka wannan wani irin wulaƙanci ne wannan wannan kuma wani irin rashin tarbiyya ne wannan ya dillikafa ne ba a da kishi da za a rufe mace ku duba ba liman aka ce idan ya zo zai yi wa gawa sallafa in mace ce fa a tsakiyar ta aka ce ya tsaya a tsakiya saboda in rufe ta gaba ɗaya amma namiji ne aka ce ya tsaya daidai kafaɗan shi to amma yau matanmu idan an zo binne su da yawa akwai wanda zaka jikin yana bayyana ko dai waɗanda suka musu wankan suka sa su a likafanin ba su iya ba ko kuma ba a iya yanka likafanin ba ko ba a sa shi a alwace a wadace ba kuma yanzu ku duba yadin likafan yadda yake ku duba jikin yadda matanmu yake ai dole ma jikin ya bayyana kaga alamun jikinsu yana fitowa waye ya ce a zo a takure haka a bayyana tsaraicin mamaci waye ce dan mutum ya mutu ba a kula da tsaraicin shi to wannan fa misali na baku akan kame wanda suke su waɗannan mata na da ɗaya daga cikin mata annabi take faɗa cewa ai mu ma'asharan nisa'i a lokacin sahabbai idan muka je aikin hajji muna zaune mu taron mata da mun ji ɗuriyar maza za su zo wucewa ta wurin mu kowa sai ta ɗauki mayafinta ta lullube jikinta gaba ɗaya wani takunkumi suke sawa kirif suke rufe jikinsu gaba ɗaya manya-manyan barguna suke sawa suke lullube jikinsu ba ma wai iya niƙabi kaɗai ba muku yanzu ka duba ka je ka ga mace daga zuwa kawai an ba ta dama za ta je ta yi aiki a ma'aikata wallahi ko hijabi ba su sawa wasu tana tafiya kirjinta a waje kuma yarka ce watakila a saka kaya a matse jiki daman ɗinki za a yi na kecere ne da za a nuna wa maza su ga jiki amma mijinta ba za ta yi masa wannan kwalliyar ba ka kashe kuɗi wa iyalinka ka gama kashe mata kuɗi wallahi tallahi in kaga tana caba kwalliya to gidan yi ne za ta je ko gurin aiki za ta je me yasa saboda tarbiyar babu kunyar an kore musu kunya yarinya tun tana firamare tana tana wane ne ake kore mata kunya ana koya mata haduwa da maza ana koya musu a PE suna haduwa da maza suna tsalle tsalle suna runguman juna a sa su a layi a ce rike wannan ke rike wannan ko ana zaunar da su a aji a kujera guda ta zo ta je ta yi diploma a haka an rage mata kunya ta yi NC a haka an rage mata kunya ta yi digiri a haka an rage mata kunya yanzu ba ku ga wani hoto ba da wasu da wani aure da aka yi kwanan nan na wasu ƴaƴan wasu manya ba ku gani ba a gaban ubanta tsirara wani kaya da yarinya nan ta saka musulma ba fulatana kuma a gaban surikinta mijin uban mijinta kofant babu a jikinta duk kowa ya gani duk kun gani ka tsaya tsirara fantan ɗan fallan yadi ne kawai gashi nan a gaban uban mijinta da a gaban ubanta kuma suna gani suna zare ido aka ɗauki watansu kuma aka yaɗa wa duniya kuma waɗannan fa su ne 'ya'yan manya waɗannan su ne wai 'ya'yansu za a zo a haifa su zo shugabanci mutane ko kuma iyayensu su ne za su shugabanci mutane ko su ne shugabannin mutane a ƙasa kuma musulmi lillahi azimu yar osun banjo mataimakin shugaban ƙasa yar osun banjo da aka yi aurenta shigar da ta yi da aka yi aurenta suka zo fatin su ya fi da yawa na ƴaƴan musulmi da suke shiga lokacin da ake fatin su ana nunawa ko ba haka bane ba gaskiya guda ɗaya na faɗa kaga kirista ce amma uban tafasso ne sun yi akwai tsafta a cikin suturar da ta saka akwai tsafta amma ina jin yanzu ƴaƴan mu musulmi ma abinda ma rana ma za su rinka fita kuma wata kyan ma babu ma a wace miki dan kina da fari kina da kyau wa ya faɗa wata kyan ma da za a nuna ma kasusuwa kurum ake ake fitarwa ana ana ana ana bayyanawa kurin dan dai a saba wa Allah in ana ma neman masu kyau ma ke ke ko takalmin su ma ba za ki dauka ba amma wai sai an saba wa Allah haka wata za ganta in ta fito ana shaidanci yanda ka san wato tunku haka za ta fito ba fasali da ma ruba wa kanki asiri kika kika ruba wa kanki asiri dan abin da Allah ya baki ka boye shi wallahi idan muna son bayan mu ta yi kyau to mu kyautata yanzu mu mu kyautata gaban mu tsiraici da ake bayyanawa tsiraici tsiraici ya yawaita yanzu nan fa magana muke akan kai wa mata ma sallama wai ana cewa ma musulmi da musulmi musulmi da musulma in akwai fitina ma kar ai duba ibnu qayyim cewa yake wa sawabu kawai kawai a daina yin sallamar kawai a hakura amma yanzu mutum alhajin birni zai shiga kasuwa zai je sayayya ko irin mall mall din nan sai ya sa ƴaƴansa ƴan mata su dinki ma'ado da kwalliya su bayyana tsiraici ya tafi da su wai yanzu har tallan yaran ake yi suna bin su a baya zabga zabgan yara ƴan mata ba hijabi sun je tsince-tsince da siye-siye duk tsiyarka namiji ɗaya za ta aura ɗaya ne kuma ta shiga kicin kuma ta jajjaga tattasai da tumatir dole ko ba haka bane ba so mu kiyaye tarbiyar mu mu kiyaye tarbiyar ƴaƴanmu kuma dan Allah ayi kokari a dabbaka wannan to ina ga wanda suke miƙa hannu su musafa da ido na a wata makaranta na gama ce musulma tana miƙa hannunta namiji yana cafkewa ga kanan ga ka ga kanan a yar wata yar diploma ka da da kyar ka karasa ka je ka gama sabon Allah a ciki ko ta NCE ɗinka ko wani digirin ka da zaka zo ka gama sai ka shekara bakwai baka samu aiki ba wai kai dan boko me wani boko kaga yarinya a jami'a malam tana zaune kugunce da kugun saurayi suna zaune a can gindin bishiya ba kowa ana magana wai ai discussion discussion wani discussion yadda ta samu tarbiya za ta je ta yi wannan ko dan da ya samu tarbiya zai je wannan so duka wannan wato wani babi ne mai zaman kansa in har ana magana akan aitaka zan akan sallama to ba ma sallama yanzu ba ma magana sallama ake ba me ma ba a yi me ma ba a yi da mata ma'aikata daga mace daga damar mijinta ya bata dama za ta je ta yi aiki shi kenan sai ta dinka fita da tsiraici ta halatta wa kowa ya ganta wata mata tsofai tsofai tsofai ta haura arba'in ma amma wallahi sai ta dinka sa kayan yara yan mata ƙanana hadiya girman wato me zan ce ne ma ke kam ya kamata ki sallama wa kanki ki haƙura shekara arba'in hamsin ai ba wasa ba kina saka riguna irin na yara yan mata kina matsa jikinki kina saka siket matsatsi da riguna matsatsu abinda babu shi kina nema da ciko da komai kike har hadawa kina saba wa Allah su sun sani wanda suke wani abin sun sani kuma kuma kun sani kawai dan ta zama ma'aikaciya cewa kai din kina aikin gwamnati kenan ki je ki je ki rinka bayyana tsiraici kai kuma mara tsoron Allah ba ma taka ba ka kebance da ita a office kana ta hira kana yaye baki amma mataka kuma kullum fada take mata sai Allah ya tambaye ka ba ruwan Allah da wai office ne hada ku ba an hada a office larura office kana kebancewa da matan mutane kana hirar su ka zuba mata ido ka kura mata ido kana ta kalle ta yasa idan ka ba zai iya dadewa yana kallon Qur'ani ba saboda yana kallon wannan tsiyar haka abin yake so ittaqullah ku ji tsoron Allah dangane da iyalanku kuma kowa ya kula da iyalansa kuma kowa ya kula da yarsa tarbiyya ta kwarai ita ce tarbiyya ta musulunci kuma babu rayuwa mai daɗi irin bin rayuwar da musulunci ya tsara mana a gama duk tsirashin da za a yi duk yanda za a je a dawo sai an ƙare idan yarinya tana jin cewa ita yanzu take ganiyarta duka tsayar da zaki an baki shekara biyar ko shekara uku kina tsallakawa an gama yayinki wasu sun taso lissafin ki ya ƙare ki zo aure ma ya gagare ki kina Allah Allah Allah ya koro kowa haka wata yarinya ta ce kowa ma ni Allah ma ni kowa ma ya kawo min na gaji da zama Allah gyara halin mu نعم نعم wai a ƙauye mata da maza suna yi wa juna sallama ko ƙauye ko birni ƙa'ida ce guda ɗaya inda amnil fitna imamun nau ya ce in babu fitina shi kan imam ibn al-qayyim ma bai ma kawo maganar fitinar ba kawai toshewa yi yace kawai wasawabu fi matsalati salami ala nisa yusallimu ala al-ajuz wa zawati al-maharim duna ghairihinna kawai shi abin da in ka dauki fatawar ibn al-qayyim abin da zaka faɗa kenan kenan ko ka zo zaka tarar da su sai ka wuce ka tafi malam hatta a islamiyya fa yanzu fa malaman islamiyya fa malam malam suna keta dokar Allah a makarantar islamiyya malam malamin islamiyya ustaz malam ga malamin islamiyya ya watsa kulliya da ya sa turare yana keɓanta da yara 'yan mata ana sauka ana ɗaukan hoto hoto ba islamiyya fa malami bai zo jera yara 'yan mata suna ta ɗaukan hoto tare akwai inda har fita ake a tafi wajen fati fa daga saukan qur'ani an tsallaka an tafi wani fati haka wasu marasan karanta islamiyya akai aka tara malamai da gemukan su da carbukan su suka ta jin aya da hadisi kai yara ana gama duk aka tattare aka zuba su a kori kura aka aka tafi fati kuma subhanallahi wallahi malam duwa garin nan ana yi mutum ya zo ya fake da karantar da qur'ani yana ta'adi yana ta zance da 'ya'yan mutane ana ta soyayya da 'ya'yan mutane wannan haram wallahi kuma cin amana ne yau ba ma wannan ba hammatan aure hammatan aure kisa dole wanda zai karantar da matan aure ya zama mai tsoron Allah in ba haka ba zai je keɓanta ya je ta'adi kuma matan rauni ne da su ita mace abu kaɗan yake burge ta abu kaɗan sai kaga abubuwa suna zuwa suna biyowa baya abubuwan da wato wato marasa daɗin ji وفي الصحيح كو صحيح البخاري يسلم الصغير على الكبير sai matsala ta gaba dangane da sallamar manya da yara waye zai fara yi wani tsakanin babba da yaro yusallimu saghiru ala al-kabiri karamin yaro shi zai fara yi wa babba sallama shine tarbiya daman ko haka ake ai gaisuwa ba yaro yake daga babba sallama gaisuwa ba duk da cewa in babban ya daga masa bai saba Allah ba amma dai abinda suna ta tabbatar as-saghiru salim alal kabir karami ya fara ce assalamu alaikum wal mar ala al qa'id sai kuma sallama tsakanin mai wucewa da wanda yake zaune waye shari'a ta ce zai fara wani sallama mai wucewa shine zai ce assalamu alaikum ga wanda suke zaune ba wai wani ya zo wucewa saboda shi babban alaji ne ko shi saboda wane ne yana zazzare muku ido yana jiran ku za ku mai sallama ba a'a kai ne za ka fara cewa assalamu alaikum tunda kai ne kake wucewa sai kuma mahayi da mai tafiya a kafa wanda yake kan abin hawa da wanda yake ƙasa mai kan abin hawa shine zai yi wa ɗan ƙasa tafiya wanda yake kan keke ko yake kan babur ko wanda yake kan mota shi zai yi wa mai tafiyar kafa shine arrakibu alal mashi sannan kuma akwai masu yawa da kaɗan jama'a masu yawa da kaɗan waye zai fara yawa alƙalilu alal kathiri kaɗan su suke fara yi wa masu yawa sallama wani hadisi ne da imam bukhari ya ruwaito shi riwayar imam abi huraira a cikin sahihinsa wa fi tirmidhi yusallimu al-mashi alal qa'imi to in an haɗu da wannan tafiya yake yi wannan kuma a tsaye yake wannan yana kan tafiya wannan kuma a tsaye yake cak to shi kuma imam tirmidhi sai rawaito hadisi ce annabi ya ce mai tafiya din nan shine zai yi wa wanda yake tsaye sallama kamar kana tsaye a kofar gidanka wani kuma ya zo yana tafiya a kafa to shi almashi shine zai maka sallama kai da kake tsaye wannan riwayar tirmidhi ne ya rawaito ta riwayar fudala ibn ubaidillah albani ya ce hadisi ne sahihi أشي مسر البزار عنه والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل تشيكنا wannan yana tafiya wannan yana tafiya za a yi kiliya ya za a yi kaga wannan ban faɗi hukuncin ba wancan zai yi gabar wannan zai yi yamma wal mashiyani masu tafiya a kafa su su biyu ko ma rakibani mai mota da mai mota mai babur da mai babur mai tafiya kafa da mai tafiya kafa wanda ya riga wani fara wa wani sallama shi ya fi falala a wajen Allah khairukum man bada'a bis salam kenan mafi alkhairi a cikin ku shine wanda ya fara yi wa dan uwansa sallama wannan riwayar Imam Bukhari ya rawaito ta da Imam Bazzar kamar yadda Imam Bukhari din ya rawaito a cikin Al-Adab al-Mufrad hadisi ne sahihi um wa fi sunan Abi Dawud kuma anhu yace inna aulan nasi billahi wanda yafi kowa matsayi a wajen Allah man bada'ahum bis salami wanda ya fari mutane da yin sallama Allahu akbar kaga nan kuma gaba ɗaya an rufe hukunci wanda ya fi matsayi a cikin ku jama'a wanda shi yake gaggawar ya fara yi muku sallama ko da watakila kuwa ba shi ya kamata ya fara yi sallamar ba amma saboda kwaɗayin samun ladan sallama to shi sai ya fara yi mutane sallama kaga duk duka dai wannan zai nuna maka ka korewa kanka girman kai da nuna isa kuma ina gaya muku wallahi wanda yake wa mutane sallama ko mutuwa ya ba a manta da shi ya ce a me yawan yin sallama nan ko ko a ta'aziyya zaka je ana faɗa saboda kawai mutane ɗabi'ar su ta gino akan wanda yake yi musu sallama rajul ne muhtaram mutum ne abin girmamawa mai matsayi wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallama assalamu inda almaji'i ila alqaumi yana cikin shirar manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutane sallama idan ya zo wajen su kamar ya yana zuwa wajen mutane ya tarar da su sai musu sallama wassalamu inda linsirafi anhum kuma yana yi musallama idan zai rabu da su kamar yanzu yana shigowa wajen mutane sai ce assalamu alaikum idan an gama duk abin da za a yi zai tafi kuma sai da cewa assalamu alaikum haji ya shigo ya yi sallama in zai rabu da mutane kuma sai da yin sallama wa sabata anhu annahu qala idza qa'ada ahadukum falyusallim ya inganta ya faɗa cewa idan ɗayan ku zai zauna a wani wuri to ya yi mutanen sallama wa idza qama in ma zai tashi falisallim ya yi musu sallama falaysatil ula bi ahqqa min al-akhirati to ita ta farkon fa bata tafi ba ita ta ta biyun cancanta ba kar ka dauka sallamar farko ita ce kawai ake bukata yanzu ka shigo musu ka zo majalisar su ka musu assalamu alaikum to idan zaka tafi ma zaka daga sallar kai ka ce assalamu alaikum wannan sunna ne wa tahiyyatuhum fiha سلام قيسر ين الجنة كنا وذكر أبو داود عنه إذا لقي أحدكم صاحبه أبو داود يروي تلك من ذا الله سلسل سوى إذا تيمكو يجمع دعوة وانسا فليسلم عليه يمس سلم muna gamuwa da kai in ce assalamu alaikum kai ma ka ce wa alaikum assalam ko ni in ce ko kai ka ce assalamu alaikum ni in ce wa alaikum assalam fa in hala bainahuma shajaratun aw jidarun thumma laqiyahu falyusallim alayhi aidan idan wani abu ya shiga tsakaninsu tsakanin mutane fa guda biyu wai suna tafiya idan kawai hanya ta raba su ko bishiya ta shiga tsakaninsu ɗaya ya yi dama ɗaya ya yi hagu in suka sake dawowa za su haɗu kuma sai su sake ta assalamu alaikum assalamu alaikum don Allah ka shi ko tafiya kuke yi wataƙila akan babur far kuna tafiya sai wani mai mota ya zo shiga tsakanin ku dole kai kai dama shi shi kaza sai kuka sake zuwa kuna haduwa to haduwan nan da za ku sake sai ku ce me assalamu alaikum assalamu alaikum haka in tafiya kafa kuke kuna cikin unguwa sai kwata ta raba ku za a tsallaka kwata wannan ya bi dama wannan ya babu to in kun zo za ku sake haduwa assalamu alaikum assalamu alaikum wai me ma'ana assalamu alaikum ba mun faɗa ba amincin Allah ya tabbata a gare ka amincin Allah ya tabbata a gare ka malam me muke nema sama da wannan to shine sai yake cewa haka yazo a cikin hadisi riwayar Imam Abu Dawuda kamar da Abu Huraira ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mawqufi ma yazo kuma Albani yace sahihi ne wa qala Anas kana sahabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatamashawna fa idza laqiyahum shajaratun aw akamatun tafarraqu yaminan wa shimala sahabanu sallallahu sun kasance suna tafiya shine yatamashawna fa idza laqiyahum laqiyatuhum shajara idan bishiya ta gamu da su ko suka gamu da bishiya aw akamatun ko wani tudu tafarraqu sai su rabu bishiyar ko tudun sai raba su tunda suna tafiya ne a tare yaminan wa shimala dama da hauni wa idza taqaw in suka sake haduwa min wara'iha ta bayan tudun ko kuma ta bayan bishiya din sallama ba'duhum ala ba'd sai sake su ya sake yi wa sashi sallama wannan hadisin yana da sanadi ingantacce kuma da ibn sunni ya rawaito yace wa min hadi sallallahu alaihi wasallama anna ad-dakhila ila al-masjid yabtadi'u bi rak'atayn to menene sunnar mai shiga masallaci ya zauna manzo Allah ya karantar da mu cewa wanda ya shigo masallaci sallallahu alaihi wasallam zai fara yin raka'a guda biyu gaisuwar masallaci shine ake cewa tahiyatul masjidi abu na biyu da zai summa yaji'u fa yusallimu sannan sai ya zo ya yi wa mutanen masallaci sallama kenan mutum yana fara shiga masallaci aikin farko da zai fara yi sai raka'a biyu ya gaida masallaci tukunna kafin ya gaida mutane Allahumma illa watakila ba ba nafila zai yi ba ko ta da sallah za a yi to wannan zai iya yin sallama amma idan ya zo ya yi gaida masallaci ya yi sallama assalamu alaikum to sai kuma ya zo ya mutane sallama ya ce kuma um, fatakunu tahiyyatul masjidi qabla tahiyyati ahlihi la ilahi ibn qayyim ya ce to gaida masallaci shi ya fi dacewa a fara da shi kafin a gaida ma'abuta masallaci galiban mukan yi mu zo mu bi za mu zauna a masallaci mun yi sallama sai a zo ana ta gaggaisa da mutane kafin kai raka'a biyu wannan ba daidai bane kana shigowa ba za ka kula kowa ba sai ka samu wuri a sahu kai kai kai kabbara kai gaida masallaci dan shine nauyin farko na biyu sai ka fara gaisawa da mutanen dama da mutanen hagu to wai wannan ma ai masu yin kenan a ɗabi'ar mutanen mu ma ba sa ma yin sallama za shiga masallaci ai mutum zai zo kan masallaci sai zai ga ya zo ya zauna in ya idar sallah ba zai maka assalamu alaikum ba to kuma wannan an keta sunna sunna shine a gaida juna yace fa inna tilka haqqullah tilka sallamar farko gaisuwar masallacin nan hakkin Allah ne wassalamu alaihim haqqul lahum yi wa mutane sallama kuma hakki ne gare su da hakkin Allah da hakkin mutane wanne za a gabatar hakkin Allah wa haqqullahi ta'ala fi mithli hada aula bi taqdimi bi khilafi huquqil maliyya anan gurin hakkin Allah shi yafi cancanta a gabatar sama da hakkoki ko na dukiya ko kuma hakkoki na mutane fa inna fiha niza'an a wannan ƙadiyya akwai saɓani akan fara biyan hakkin Allah da kuma hakkin dukiya wal farqu bainahuma hajatul adami wa adamu ittisa'il mali li ada'il haqqaini biyan bukatan mutane da biyan bukatan hakkin Allah suka ce wancan akwai bukatar dan adam a ciki haqqul maliyya kenan wannan in an zo magana dukiya kenan kuma amma fa a sani cewa duk inda dukiya take to bata isa ta biya bukatar mutane ba a nan gudun za mu iya daukan matsala ta fikihu da mutumin da aiki akwai wani haƙƙi na Allah a kan shi da dukiyarsa bai yi ba da kuma haƙƙin mutane kamar iyalinsa bai musu ɗinkin sallah ba ha bai sai mata ragon suna ba bai biya kudin makaranta ba bai biya kudin haya ba kaga wannan hukukul adamin to a cikin alhukukul maliya to idan akwai wani hakki na Allah to wanne zai fara yi kawai misalin akwai zakka to zai fara biyan ta ne ya biya hakkin Allah sannan ya zo ya biya hakkin na adam wasu suka ce ai hakkin Allah ake gabatarwa ya zaka zo ka fifita hakkin nan adam akan hakkin Allah sai ka fara biyan hakkin Allah sannan sai ka zo ka biya me hakkin dan adam yana iya faruwa kana da kuɗinka naira dubu ɗari biyar za ka yi zakka da su amma kuma watakila ɗanka zai aure watakila matarka za ta haihu watakila kaza watakila kaza wasu sai suka ce sai an biya hakkin dan adam ko wataƙila ma hakkin wani a kanka sai ka biya hakkin sannan ka zo ka biya hakkin Allah to anan malaman sai suke cewa ya za a gabatar da hakkin dan adam akan hakkin Allah a fara biyan hakkin Allah sai a zo a biya hakkin dan adam sai suka ce saboda ai dukiyar ba za ta iya biya wa dan adam bukatar sa gaba daya zaka je a maimakon kokarin biyan hakkin dan adam din ka cinye hakkin baka biya na Allah ba wal aslu kuma da man zakka ai dole sai ka cire ta ita ma ai hakkin mutanen ne ma bayan hakkin Allah kuma akwai hakkin mutane ka basu zaka zo ne ka ki ka bada zakka saboda zaka yi wa danka aure ina ruwan Allah da auren da zaka yi wa danka ai zakka kuma wani hakki ne na dole in lokaci yayi sai ka cire ka biya zaka zo ne ka ki biyan zakka saboda gonarka ta yi ciyawa ba a nome ta ba sai ka ce zaka biya yan noma da kuɗin zakka a'a wannan hakkin nan adam ne hakkin ka ne kanka amma sai ka je ka fara biyan hakkin Allah hakkin zakka sannan kuma ka zo ka biya hakkin dan adam akwai sabanin malamai wani wurin idan ya shafi fawatun nafs kubucewar rai ko za a mutu ko na makamancin wannan to sai a gabatar da hakkin dan adam din akan hakkin Allah yace wa ala hada fa yusannu li dakhil al masjid idha kana fihi jama'a salatu tahiyatin murattaba akan wannan an sunnantawa wato mai shiga masallaci idan ya tarar da mutane a masallaci akwai gaisuwa guda uku a jere a tattarar shi salatu tahiyatin murattaba gaisuwa guda uku a jere ahaduha na daya an ya kula inda dukulihi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallama ta farko bismillah addu'a shiga masallaci wa salatu wa salamu ala rasulillah a wata riwayar allahumma aftah li abwaaba rahmatik kai ta farko thumma yusalli tahiyatal masjidi sannan shi mai zama a cikin masallaci sai yayi gaisuwar masallaci na uku thumma yusallimu ala alqaumi sai kuma yayi wa mutane sallama to kaga jerin yadda abun suke shi yasa malam yace murattaba a jere suke daga wannan sai wannan yi wa mutane sallama a masallaci shine abu na karshe kenan shine abu na karshe wa kana idza dakhala ala ahlihi bil layli sallama tasliman la yuqidu naima Allahu akbar annabi kenan idan ya shigo sallallahu alaihi wa sallam idan annabi ya shigo wajen iyalinsa da daddare ka duba kula da hakkin dan adam da hakkin iyali baya musu sallama da ƙarfi da zai tashi mai bacci ni ko ni da kai makar kofa za ka yi a tashi ka gama zage-zagenka tana bacci ka tashi ta dole ko da larura ko babu larura to shi kam la yuqidun na'ima in ya shiga gida zai sallama in an fara bacci baya ta da masu bacci ya jama'a ka nutsu idan ka je ka yi dogon hira matarka ta gaji da jiranka har ta kwanta ta yi bacci to in ka zo sai ka yi kuyas kuyas kuyas ka shiga ka ce assalamu alaikum shikenan ko ta ji ko bata ji ba shikenan amma kana zuwa ka kwalla mata kira ko ka yi sallama da karfi ka tashi ta ka yanke mata bacci yace yana yin sallaman da la yuqidu na'im wa yusmi'u al-yaqazan kuma yana jiyar da wanda yake farke sallamar annabi inda daddare ne wanda bai yi bacci ba shine yake jin sallamar kun fahimce ni kenan in mun gane wannan karatun kenan ba sunna bane ka zo ka tarar da mutane suna ta bacci ke ta afka musu sallama assalamu alaikum ku ba mai ba mai ba mai amsawa ne wa ya saka kai musu sallama suna bacci ko sallah ce fa ta farilla fa an dauke musu nauyi ko ba ka bane marfu anhu qalam wannan kenan zakarahu muslim haka imamu muslim ya ambaci wanga hadisi a cikin sahihinsa kitabul ashriba wannan sai yake nuna mana irin tarbiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa iyalinsa na girmamawa da mutuntawa da kimantawa mun karanta da ko a hadisi cewa ko tafiya yayi baya dawo wa iyalinsa irin doguwar tafiya na barin gari baya shigo iyalin cikin dare baya yi la ya turuku ahlahu turuqa sai ya bari sai ya kwana a wajen gari sai ya shigo da safe in ko ba haka ba sai ya sanar hatta tantashita ash-sha'ifa wa tastahidda al-mughiba me gashi a wargaje sai ta gyara wanda bata aske jikinta ba ta aske ta gyaran jiki kenan dan a kula da hakki na me na iyali su kaga wanda zai zo gida ya tashi kowa saboda alaji ya dawo kowa sai ya tashi dole wannan ba daidai bane to ku kuma mata ya kamata ku ji tsoron Allah kuma daga mutum ya dan fita ya dayar gajeriyar hira sai ki dai kama bacci shi ma wannan bai da dadi a dan jira miji ko ya yake ko ba ka bane a dan shagaltu a dan yi karatu a dan yi bude bude haka a dan yi wasu abubuwa wasu ayyuka amma mutum kullun ya zo ya tarar da matarsa tana bacci ba dadi in an ce kada a tashe ki a gigita ki da kuma yana da wasu hakoki shi kuma nasa ban san inda kika ajiye mu abinci ba ban san inda kika ajiye mu makullin daki na ba ban san inda kika ajiye kaza ba zan sha magani na ban san inda kika ajiye ba zan yi kaza ban san inda kin ga ina da bukatar ki kenan to tunda kin san akwai wannan nauyin akan ki ke ma sai ki hakuri ki dan jira dole harkar dawowar maza gida sai an saisaita akwai waɗanda suna zaluntar mata tabbas mutum ya je ya gama duk kwaramniyarsa a waje a majalisa a yi ta hira sauro yana cizon su iyalinsa tana can ta yi kwalliya tana zaune tana jiran sa ya ki dawowa yanzu dan Allah wannan adalci ne ya gama hiransa da abokanansa akwai masu kaiwa karfe ɗaya karfe biyu wallahi kuma da matarsa kuma tana can tana jira kuma in ya dawo gida ya tarar ta yi bacci bala'i ni ba za a jira ni ba ai ba ni da daraja a idan ku ai shikenan yau ina kake da daraja tunda baka dawowa da wuri wallahi ba daidai bane wannan zalunci na'am to kaji ga dan uwa ya ce zuwa majalisa su ma har maganin sauro suke kunna ai oke ba wai kai ba wai yana so ya ce wasu a majalisa su ta hira har maganin sauro suke kunna yau kai maganin sauro ai mai sauki ne ka je ka ga yadda ake hira zuwa ake ana shimfiɗa motoci a zauna a hira a ajiye yan sanda da motarsu a can gefe haka suna dan shakin kar ka dauka wani abu na a kula da waɗannan mutanen suke yi da sauransu so magana ta Allah akwai tasku da mata suke shiga a gidajensu dangane da rashin dawowan mazajensu akan lokaci kuma ku kula da wani abu duk wata mace da ka sani matukar mijinta yana nan to in dai magariba ta yi almuru ta yi to lokacin nan fa gaba ɗaya hankalinta a tashe ke ta yi maza maza ta kimtsa gida ta gyara ta sallami yara ta yi komai ta komai ta kimtsa ta gyara jikinta tana jiran mai gidanta to ya kamata mutum ya je ya zauna yana wata harka ba wa'azi yake yi ba ya je ya je ya dauki lokaci ya dade bai dawo ba wai wata mata ce take take gaya wa mata wani malami ta ce wai kuka da Allah mata malaman nan ya kuke haƙuri da su sai kaga malami yana ta wa'azi karfe 11 karfe kaza ya tafi wa'azi da asuba ya tafi wai wai wai ya kuke da su ne sai matan malamin ta ce sai dai Allah dai rafa asiri wato Allah dai rafa asiri wato ba a mata daidai ne kwanta ce alhamdulillah an je an yi wa'azi za ta samu lada an yi kaza an yi kaza sauransu to da malami da jahili dai kowa ana buƙatar ya kula da haƙƙin iyalinsa yana maimaita muku wannan abun wallahi aure yana mutuwa saboda wannan yanzu wani ya zo kwanan na aka mu kes irin wannan auren yana neman ya bare shi ya zo yana zage-zage ba a jiransa ita kuma ta ce to ta zauna ta jira ta sha aiki da rana ta yi wahala da yara kuma ya ki dawowa ta ce wallahi za ta zauna ta jira ta jira ta ta gyangyaɗi har ta gaji ta ce dole ta ɗan rinza kaɗan ita kuma mai nauyin bacci ce ya zo ya yi ta kira ya ta dukan ƙofa kafin ta tashi ta buɗe mai ƙofa tashin hankali ta ce ka dawo da wuri amma ba zan iya zama ina ta jiran ka ba ya ce shi kuma in bara a jira shi ba sai dai a sanya za a yi kaga a sanya za a yi kenan me zai canja wata mai jiransa ta zo jira shi hada ma ya sir kullu wallahi ba daidai bane Allah ya baku ikon gyarawa na'am ana samu me ribas kamar ya to gaskiya ne ana samun kuma matan da su ma ba su da kulawa tabbas akwai wanda shi ma ya kawo min kes irin wannan namijin har ya gama duk abin da zai yi su ko matan ba su kula shi ba tana can tana chatting kai ka sai lokacin chatting ne yayi kowa bizi yake wallahi in ya shiga gida kowa ta kan shi yake wani ya ce rikici ya hada su da matarsa ya ce haba malam wulakancin da matan nan take mun ai ba wanda zai iya dauka in ba ni ba ni ma din larurar yaya wallahi ya sani hakura yace malam haka zan je in dawo ta gayyato kannanta a gidansu gandan gandan yan mata kannanta suna tare ga kuma yan nima na wai matan yaya yayan matan ga yara yace wallahi malam haka zan zo in sallama in shigo gidan nan in zo turakata matan nan sai dai ta tura yaya na suna mun service kai wa babanki ruwa ke je ki zuba masa ki dauko plate din na kitchen ki zuba mai ke kuma ki je ki dauko yace ƴaƴansa suke masa service tana ina tana can tana kallo wallahi zai zo ya gama sallamar sa yazo ya zauna ya ci abinci wallahi ba ta zo ba yace malam haka zan gama in ta koran sauro har bacci ya dauke ni a gurin nan yace matan nan ba za ta zo ba yace ai ko dole dole ta ga canjin mu'amala ni ma shi yasa in nazo gurin da take magana din nake gashi saboda ni ma tana gasa ni a can wani abu ne take kukan baya mata shi ma shi ma shine yace shi ma fa akwai abin da ba a masa ba ina goyon bayan adaka adaka bane ba haka nake nufi ba amma ina so ku gane cewa akwai matan da su ma ba su da adalci ba su kula da mazajensu kuma musamman wannan lokacin da ke gaya muku na leƙe-leƙen wayan nan sai dai Allah ya sauke kawai duk wanda ya bar wayar matarsa da wadataccen data to daman ba harka ka take ba wallahi suna da wuraren zuwa masu tarin yawa kai kana data ita ma tana data so duka mu zo tsakiya mu taimaki juna a ajiye wayoyin a tsaya a yi abin da ya kamata a yi a bawa kowa haki akwai bukatar ka zauna da 'ya'yanka ka hira da su ka ji labarin makarantarsu ka ji labarin matsalolinsu akwai bukatar wannan akwai bukatar ita kanta iyalinka ku zauna da ita ka ji labarin matsalolin gida wani bai da lafiya a'a za a je guri kaza a'a an haiko kaza a'a za a yi kaza amma yanzu yawanci babu lokaci wata ta ce tana masa magana yana cewa me me da Allah me me yace tace tace baban mu ka tsaya mana za mu yi magana da Allah ni wallahi sauri nake bari in na dawo yana dawowa da wayar sai shigo a hannu tana magana yana cewa ai ina jinki sai kuma yana dariya a waya yana duba ai ina jinki tace baban mu ka saurare ni mana yace da Allah ni karki takura mun wallahi akwai abubuwan da nake duba ban gama duba ba haka zai gama dube duben har karfe 11 12 karfe 1 tace wallahi malam mutumin ne da kaga aljani sai ya kai karfe 2 bai bacci ba da waya a hannunsa malam gidajen mu fa sai dai addu'a kuran ina tausaya wanda ba sai aure ba saboda yanayin da za su zo su shiga in mutum bai yi wa kansa saiti ba wallahi zai sha wahala kwarai da gaske kuna tare da ni kuwa yawwa malam ya ce kala anas mun karanta magana anas ko yawwa ya ce a wadakar tirmizi assalamu qablal kalami sunna ita ce in ka zo ka fara yau mutane magana kafin kai musu zance kun san wannan hadisin ai ana faɗansa ko abin nan mutum yana zuwa ya fara mutane magana bai yi sallama ba sai ya ce assalamu qablal kalam wani ya zo yana yawan mutane sallama yana yawan mutane magana yana zuwa ya tarar da mutane a majalisa kawai sai kama magana bai sallama ba sai aka yi banza da shi sai ce jama'a magana nake sai suka ce wani ya ce mun tafi koyo sallama ne kasan wasu akwai fasaha sai ya taras sai ce a oke assalamu alaikum wali ahmad an ibn umar marfu'an assalamu qabla su'ali ko tambaya mutum zai sai ya ce assalamu alaikum sai ya sallama sai tambaya fa man bada bi su'ali qabla salami fala tujibuhu duk wanda ya fara yi muku tambaya bai yi muku sallama ba kakku amsa masa ya zo a mota yana neman kwatancen gidan wani yana zuwa sai sarki gilas lala gidan alhaji tanko nake nema kar ku amsa mai wani kuma irin wannan da ya zo ya magana din sai wani a cap sai ce gidan assalamu alaikum kake nema sai ce afuwan assalamu alaikum kaga anan bai zage shi ba bai gaya mai magana ba amma ya isan masa da sako so duk wanda ya zo ya yi muku magana bai yi sallama ba fala tujibuhu wannan hadisin hasan ne bi shawahidihi yace wa yuzkaru anhu la ta'zanu liman lam yabda bi salami kada ku yi izini ga wanda bai fara yi muku sallama ba wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil al baba to sai tarbiyar zuwa kofar gidan mutane ana musallama annabi idan ya zo kofar mutane sallallahu alaihi wasallam baya tsayawa setin directly inda an bude kofa zai hango cikin gida a a walakin min rukunihi al ayman aw al aysari sai koma bangaren kofar ta dama ko bangaren hagu sai assalamu alaikum ta yadda ba mamaki in aka yi sallama matarsa ce za ta fara budewa kuma ba lalle ta sa hijabi ba ba lalle ta yi sutura mai kyau ba ko wataƙila yarsa ce budurwa ya turo ta zo buɗe ƙofa wataƙila ka ganta a yanayin da bai kamata ba to sai ka koma gefe assalamu alaikum kana gefe ba mamaki ma wani bacelo ne baya da aure daga shi sai gajeren wando ya tashi ya buɗe ma ƙofa to kaga za ka ganshi a wani yanayi sai ka ce wa alaikum salam in ya ce wa alaikum salam in ya buɗe to shi da kansa in ya ji motsi kaga zai gyara jikinsa to wannan shine hikimar ku daina tsayawa a setin kofar gidan mutum ko setin ɗakin mutum yayin da kuke masa sallama wannan ita tarbiyya islamiyya fa yaqulu assalamu alaikum wannan hadisin Abu Dawud ne ya rawaito shi wa kana yusallimu bi nafsihi ala man yuwajihu da kansa yana yin sallama ga wanda yake fuskantar sa wa yatahammalu salama kama tahammalahu min Allah li Khadija annabi yana daukan wato dakon sallama ya kai wa wani kaman ka ce da Allah in ka je ka ce wani na ce mai assalamu alaikum ana yin wannan da Allah ka je ka ce ina gaida wani ma'ana ina ce mai assalamu alaikum kamar yadda mala'ika jibrilu ya ce masa in ka je ka ce wa khadija ina gaishe ta kuma annabi yayi tahammuli ya dauki sallaman ya je ya ce wa khadija ina gaishe ta ko ka ce ne lokaci ba zan tsaya ba sai na ƙara sababin nan yau yawwa ka kashe kyamarar ka kuran yawwa wa kare salimu bi nafsihi ala man yawaji wa yatahallamu wa yatahammalu as-salama kama tahammalahu min Allah da Khadija ko wa qala lis-siddiqati saniyati as-siddiqa saniya nana Aisha kenan yace hadha jibrilu yuqri'u alayki salam ga mala'ika jibrilu yana yi miki sallama ga mala'ika jibril yana miki sallama kenan kaga ya tahammalu salam yana ɗauko aiken sallama yayi wa wani wa kana min hadihi intihau salam ila wa barakatu yana daga cikin shiryarsa yana tsayar da sallama zuwa wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam an yusallima salatan kama fil bukhari shiriyarsa ta tabbata yana yin sallama guda uku kamar yadda za cikin sahih bukhari daga Anas wala allahu fil kathiri alladhi lam tablughumul marra wannan yana watakila yana nufin mutane masu yawa wanda sallama daya ba za ta isa musu ba idan ya zo cikin mutane da yawa sallama daya ba ta isa suka ji ba sai ce assalamu alaikum watakila sun shigaltu sai ya kara assalamu alaikum watakila sai da kara assalamu alaikum wannan a mutane da yawa wanda ba su jin sallama amma wai idan zanna annahu lam yasul al isma' bil awwal wa thani sai in ya zaci cewa sallamar sa ta farko ba ji ba sallama ta biyu ba ji ba sai kara ta uku kenan wannan yana nuna idan ka zo zaka yi wa mutane sallama in ka musu ba su amsa ba to kara daya tunda ba amfani kai ba su ji ba in ba su ji ba da kara daya guda uku ina fata ana fahimta wa man ta'ammala hadayahu alima anna tikrara ko at-takrira amrun aridun wanda ya lura da hadaya ma'ana shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga cewa maimaita sallama din nan bujirowa yake ba kullun yake yi ba ba wai zuwa yake kawai yi ta sallama guda uku kullun ba kar wani ya ce ai sunna ne ka watsa guda uku a dai ta isa sai ga wanda basu ji ba wa kana yabda'u man laqiyahu bi salami annabi yana farar wanda ya gamu da shi da yi mai sallama wa idza sallama alaihi ahadun radda alaihi mislaha in mutum yayi mai sallama yana mayar masa irin abin da shi ma yayi masa au ahsana ala alfawri ko kuma fiye da yanda shi mai sallama yayi mai kuma da wuri in kace mai assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam wani lokaci in kace mai assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam wa rahmatullah sai yayi sauri ina fata ana fahimta shine alal fawr illa li uzrin sai dai da wani uzuri abinda ake nufi shi annabi ba a zuwa a yi mai sallama assalamu alaikum ya shiru ya banza da kai ya ci gaba da harkarsa sai can bayan minti biyar ya ce wa alaikum salam a'a alal fawri yake yi kaga ba daɗi in zo in muku sallama ko in zo in maka sallama kawai kana rubuce rubucenka ko kana harkokinka ka ƙi amsa mun sallama sai da ka gama harkanka can sai ka ce wa alaikum salam a'a annabi alal fawri yake yi ana masallama sai amsa malam ko karatun qur'ani kake aka yi masallama tsayawa kake da karatun ka ce wa alaikum salam ko sallah fa kake yi aka yi masallama fa kana fa amsa sallama ana amsa sallama a sallah da ishara yace assalamu alaikum sai ka daga hannu ko a sallah to ya za a zo a yi mutum sallama ya ki abin nan ya ki amsa wannan sallama to ban san ko da yake za a iya yiwa akwai wani uzuri ko ya sa loma a bakinsa bai gama karisa ta ba ko yana balla wani kashi to kaga wataƙila in ya shagaltu da amsa maka sallama za a samu matsala yawwa mislu qada'il haja kaman biyan bukata walam yakun yaruddu bi yadihi baya mai da sallama da hannu kaman ayo mutum assalamu alaikum sai haka assalamu alaikum a barka dai baya yin haka wala bi ra'si assalamu alaikum sai mutum haka an ce ma assalamu alaikum ka daga kan hannunka an ce ma assalamu alaikum ka daga kai annabi baya wannan amma a sallah yana daga hannu wala bi isba'ihi ko da dan yatsa akwai wanda in kai musu sallama ne sai su haka su daga dan yatsa illa fi salasiri in a sallah fa innahu sabata anhu raddu fiha bil ishara ya tabbata yana mai da sallama a sallah da yin nuni ishara wa kana hadihu fil ibtida'i shiryarsa wajen fara sallama assalamu alaikum wa rahmatullah shi ne yake cewa ba wai assalamu alaikum kawai ba assalamu alaikum wa rahmatullah wa yakrahu an yaqula al-mubtadi'u alayka salam baya son wanda zai fara sallama din yace alayka salam sai dai assalamu alaikum wa rahmatullah wa kana yaruddu ala al-muslimi yana mai da sallama ga musulmi yace wa alaikumus salam bil wawi ولو خذف ولو حذف الراد واو الواو فقال ولو حذف الرد الراد الواو kamar misalin mai mai da sallamar inda zai share wau din faqala ta'ifa wasu suka ce la yusqitu bihi bihi fardu rad to in dai ka cire wa din to baka sauke farlancin mai da sallama ba duk wanda ka mai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce alaikum salam ko ce alaikas salam to wasu malamai suka ce bai sauke nauyin mai da sallama ba sai ya ce mai wa alaikumus salam sai ya tsara da wau li'annahu mukhalifun lis sunna saboda ya saba wa sunna sunna akwai wau wa li'annahu lam ya'lam hal radda aw ibtada at-tahiyya kuma me wanda kai mai wanda ya maka sallama din kai kace masa alaikas salam da zai iya ganewa ba shin kai sallama ka ƙara yi masa ko miyar masa sallama kai wau din ita ce take nuna cewa ka miyar mai da sallama وذهب طائفة إلى أنه صحيح وسمع لما سكت ما عليه فيه يا إن جنت وأن جفد وأن حكم إمام الشافعي فلا نص عليه الشافعي واحتج له بقوله تعالى يا كف حجة شيتي أي الله ما شوي فقالوا سلاما قال سلام yace Allah ma qalu salama yace ba wa alaikum assalam yace ba inji Imam Shafi'i ai salamun alaikum la budda min hada salamun alaikum لا نبتغي الجاهلين ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء إذن wanda zai fara ma sallama ya ce salamu alaikum to kai ma ka ce alaika salam wasu malaman suka ce babu laifi saboda yanda ya maka kalo da masa wa tajja lahu bi raddil malaikati ala adam al mutaqaddim an kafa hujja da yadda mala'iku suka mayar wa annabi adam sallama kamar yadda ya zo a cikin isar annabi adam da shi da mala'iku wannan shine dan abin da ibn al-qayyim zai iya kawo mana dangane da hukuncin musulmi yau musulmi sallama sati mai zuwa za mu tashi akan hukuncin yi wa kirista ko ba yahude sallama assalamu ala ahlil kitabi abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik